الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد كتاب حلية طالب العلم littafi ne na malam bakar bin abdullah abu zaid rahimahullah wannan kuma shine darasi na hamsin da hudu a cikin wannan littafi muna nan dai a daidai gabar da malam ke ta jaddada mana ɗalibin ilimi ya zamto mai wato zurfafa nazari da kuma bi a hankali wajen fitar da alfuro wa alal usul da kuma kulawa da alkawa'id da zawabit sannan ya ce mai ɗalibin ilimi ya tattare nazarinsa ko ya tattare tunaninsa wajen yin nazari game da alfuro tsakanin wato abin da ya shafi bibiya da kuma ainihin wato ifragihi fi ƙalibin shari'atul am min qawaidiha wa usuliha al-mutarada sai ya ba mu misali ka qawaidil masalih wa dab'i darar wal mashaqqa at-tajlibu at-taysir wato mashaqqatu tajlibu at-taysir wa saddu babu hiyal wa zara'i wannan su ne dai maganganun da Sheikh Uthaymeen yake ta sharhi a kansu wanda insha Allah za mu tafi gaba ta gaba ta Malam Bakar bin Abdullah Abu Zaid inda yake cewa wa hakaza hudita li rushdik abadan fa inna hadha yus'ifuka fi mawadina fi mawadina fi mawadina al madaik wa alayka bit tafaqquhi kama aslabtu fi nusus ash-shar' والتبصر فيما يخب أهوال التشريع والتعمل في مقاصد الشريعة فإن خلا فهمك من هذا أو نبى سمعك فإن وقتك ضائق فإن وقتك ضائع وإن اسم الجهل عليك لواقع وهكذا malam bakar yake cewa haka dai ɗalibin ilimi ya kamata ya kasance hudita li rushdik Allah ya shiryar da kai abadan ko da yaushe haka ya kamata ɗalibin ilimi ya zama ɗoriya akan bayanin da kaji ya gabata fa inna hadha na koma ainihin matanin ne yawa tunda dama sharhin muna ɗan bin inda muka ga da buƙatar mu bi so mun koma ainihin matanin ne fa inna hadha yus'ifuk domin hakan yus'ifuka zai taimaka maka fi mawadinil fi mawadinil madaik wato a wuraren takura da kuntata in ka zamanto dalibi ne wanda kana kallon nassi kai istinbadi ka fitar da hukunce hukunce to wannan zai taimaka maka shine yus'ifuk fi mawadini fi mawadinil madaik wato a wuraren da aka samu kai cikin takura ko kunci wa alayka bitafaqquhi kama aslabtu yace kamar yadda na gabatar maka da bayani wajibi ne a matsayinka na ɗalibin ilimi kar ka zama faƙihi kawai ka zama mai attafaqquh mai fahimtar karatu fi nusus shar'i cikin abin da ya shafi nusus nassosi na shari'a wa tabassuru ka zamto mai basira da lura fi ma yahuffu ahwalat tashri' cikin abin da yake kewaye da halayya irin na shar'anta wata wani hukunci ko wata doka a musulunci wata'ammul ka zamto mai lura wato fi maqasid shari'ati game da manufofin shari'ar musulunci ka zamto kana sane da maqasid shari'a fa in khala fahmuka min hadha idan fahimtarka ta zama babu wannan ka zama fahimtarka babu wannan baka lura da maqasid shari'a ba ka lura game da abin da yake kewaye da ahwalut tashri' ba ka lura da nususu shar'i aw naba sam'uk ko kuma jinka ya zama yana toshewa game da maqasidu shari'a ko kuma ahwalut tashri' ko nususu shar fa inna waqtaka dha'i'un to lokacinka zai tafi a banza zaka bata lokacinka ɗalibin ilimi ya zamanto fahimtarsa babu haka fahimtarsa ta wofinta daga sanin menene makasudin shari'a makasudin shari'a ta zo ne shari'ar musulunci ta zo don ta sauƙaƙa ta kawar da kunci da takura ka san wannan yana daga cikin makasid in ya zamanto wato kunnanka zai toshe daga fahimtar haka to lokacinka kana bata shi ne kawai haka wa in nasmal jahil kuma sunan aljahalu jahilci alaika lawaqi'un zai tabbata zai fada kanka karka dauka kawai karatu rarararara shi ake nufi da attafaqquhu wato fahimtar ainihin wato karatun wannan shi ake nufi da abin nan ba wai kawai ka dinga karatu kana rera karata karanta ba attafaqquh in ba haka ba sai sunan jahilci ya tabbata a kanka wa hadhihi al-khallatu bizat wannan dabi'ar ita a karan kanta hiya allati tu'dika tamyiz ad-daqiqa ita ce wadda za ta baka tantancewa da bambancewa mai zurfi wal miyara sahiha ita ce za ta baka ma'auni ingantacce limadar tahsil wajen zurfin samuwar karatunka wal qudrati kuma za ta baka dama ala takhrij wajen fitar da hukunce hukunce sai a baka ka'ida guda daya sai a ce duk inda ka ganta kai ta fitarwa kamar yanda ka sani za a baka formula a lissafi guda daya sai a ta baka examples sai a bullo ta wancan hanya a ce yi amfani da wannan formula da aka baka wajen solve wannan ainihin wata equation din ko kuma a sake baka wata formula a ce to shi kuma sa a ta baka wani misalai kai ta amfani da wancan formular wajen warware da hallale wa'annan misalan da aka baka to haka ita ma su su ma wa'annan kawai din haka suke in aka baka ka'ida ta shari'a guda daya ka gane ta sai a ce to qis ala ala hadha ka ci gaba da kiyasi akan haka duk wata mas'ala tsora ta akan wannan ma'aunin in ta hauka ba ta hukunci irin wannan fal faqihu shi faqihi huwa man ta'arudu lahu nazila shine wanda wata sabuwar mas'ala za ta bujiro masa la nassa fiha babu nassi akanta babu wani nassi karara akanta amma fa yaqata bisu laha hukuman sai ya fitan mata da hukunci wannan shi ake kira da faqih mas'alar babu wani wata wani nassi karara a cikin alkur'ani ko sunna da zaka yi hujja da shi amma zaka fitarwa da wannan nazila din wannan sabon abin da ya faru zaka fitar mata da fatawa yanzu akwai abubuwa wanda suke fararru sababbi na zamani kuma malamai suna ta basu fatawa suna ta basu ainihin fatawoyi to wannan hukunce hukuncen da ake basu ai babu nassi akai amma ana komawa ne kan wayancan na asalin sai su ma sai a dauke su wanda zai hau kan nan sai a dora wanda zai hau kan nan sai a dora shi akai to in ka zama baka iya haka kawai tunda baka da wani nassi ba za ka iya fitar da wata nazila da ta zo kai mata hukunci ba to kaga kai har yanzu ba fakihi bane wal balagi sai malam bakar sai ya bada misali sai ce yanzu masanin balaga laisa man yadhkuru laha aqsamaha ba shine wanda zai gaya ma kashe-kashen balaga ba ilmul bayan ilmul badi kaza kaza ba shi bane masanin balaga wa tafri'atiha da rassan balaga walakinahu sai dai baligi shine man tasri basiratuhul balagiyya shine wanda basirarsa da fahimtarsa irin wato ga ilimin balaga din zai nasu fi kitabillahi a cikin littafin Allah wannan ilimin da ya samu na balaga to sai kuma yayi man naso in yazo karatun alkur'ani ya ta fitar da ainihin wato wasu fawaid na balaga yace kaman wannan ayar kaga an fitar da kaza akwai kaza na balaga a ciki akwai kaza na balaga masalan fa yakhruju min maknuni ulumihi sai ya zamto yana fitarwa daga wato ɓoyayyen iliminsa wujuhiha fuskokin balaga ɗin wa in kataba in ku aka ce zai yi rubutu au khatsaba ko zai yi hudu ba na zama laka ikidaha to za ga ya tsara maka zubin ita balaga ɗin wa haka za fil ulumi kafa haka ma sauran ilimin mukan gaba daya ma'anan aka baka doka ko ka'ida to so ake ka ci gaba da duk inda ka shiga kai amfani da ita kamar wanda aka koya masa ilimin tajwidi za ga an karantar da kai dan littafi ne dan kankani in ka fara da kitabun tajwid za a gaya maka a kamun nunu sakina wa tanwin in aka gaya ma yanzu duk inda aka in aka je cikin alkur'ani duk inda nunu sakina da tanwin sai an sake karantar da kai an baka ka'ida ka ce da inda kaga nunu sakina da tanwini ba ta fita daga ɗayan abu hudu ko dai izhari ko ikilabi ko ikhfa'i ko idigami shikenan kawai da aka shi yasa sai ga mutum yana da tafiya duk inda yaje cikin qur'ani da yaga idigami ya san idigami ne ba sai ka karantar da shi ba tunda ka bashi ka'ida hadha sahihun wannan zancen haka yake alfaqihu haqiqatan gaskiya masanin fiqhu na haqiqa huwa alladhi yastanbidu al-ahkama shine wanda yake iya fitar da ya tsamo hukunci minan nususi daga nassi ga wata aya ta zo to sai ta tsamo hukunce hukunce a cikinta man ya qara'un nususa wanda yake karanta nassosi ko na alqur'ani ko na hadisi fa huwa ka nuskatin min kitab to zaka same shi kaman wani rubutu ne a littafi lakin man yushab wato man yushaqqiqun nususa sai dai wato fa huwa ka nuskatin min kitabin wanda kawai yake iya karanta nusus wannan ai kaman wata nuska ce wani rubutu ne kawai a littafi gashi yana ta karantawa yana ta rerawa amma masanin ainin annusus shine man yushaqqiqun nususa shine wanda zai iya tsago wasu nassosi wa yunazzilu alwaqa'a alaiha ya saukar da wasu abubuwa da suka faru akan wannan nusus din yace yanzu kaman yanzu abin da yake faruwa yayi daidai da fadin Allah madaukakin sarki kaza duk da cewa faɗin Allah maɗaukakin sarki kila akan wata waƙi'a ya faru amma wannan waƙi'a ta yi kama da waccan waƙi'ar daidai wa daida to sai ya ɗauki wannan waƙi'a sai ya mata hukunci da waccan huwal faƙi wannan shi ake kira da faƙihi kalbalagi sai shek usaimin ya sake bada misali wato zai sharhin wannan magana ta malam bakar sai ce kamar masanin balaga hal halil balagi shin ana gaya ma masanin balaga shine man yubayyinu lakal balaga wanda zai ma bayanin balaga wa aqsamaha da kashe-kashen balaga wal fasaha ya ma bayanin fasaha wa aqsamaha da kashe-kashenta aw huwa aw man yakunu kalamuhu baligan ko kuma shine wanda zancensa in yana yi zaka ji akwai balaga ko kuma ko wanda za ga in an zo fashin baki zai iya maka fashin baki ya ce ma ga hukuncen hukuncen ga balaga ita ce kaza ka shaka shanta kaza kaza kaza amma in ya zo zance kuma za ka ji ba balaga a ciki wannan ba baligi ba ne baligi shine wanda in ya zo magana za ka ji balaga din ya kunu kalamuhu baligan athani na biyun ake nufi ba wanda zai iya ma fashin baki ya ce ai balaga ita ce kaza ka shaka shanta shine kaza a'a wanda zai dauko ilimin balaga ya dabbaka shi cikin zancensa in ya zo rubutu zai dabbaka ilimin balaga a ciki man ya kunu kalamuhu baligan fahuwal balagi wanda zancensa ya zama akwai balaga to shi ake kira da baligi hatta wa in kana ya arifu min qawaidil balagati shay'an hatta koda wa in kana kai la ya arifu min qawaidil balagati shay'an wai koda bai san wani abu ba daga kaidojin balaga ai akwai wanda ba zai iya ma bayanin wannan izhari ne wannan idgami bane amma tunda ya lakanci abun daga wajen wanda ya sani yana karatu zaka je qira'atan mujawwada yake yi an gane to don haka shi ma wanda yake yin magana da balaga ko da bai san komai ba na kashe-kashen balaga wannan ana kiransa baligi an nahau nahau misali al'an qawaidun kaga nahau qawa qaidoji ne wa i'rabun da li'irabi to minan nasi za ga daga cikin mutane man yakunu aliman bi qawaidin nahau ya san qaidojin nahau ya san wannan fa'ili ne wannan maf'ulun bihi ne wannan jar ne wannan majrur ne duk ya san wannan ilman wasi'an kuma kakka dauka ilimi tsukake ilimi mai fadi na nahwu ya sani lakin idza qara amma in yazo karatu ba wasali qala sai ka ji ya ce qama zaidan yanzu ka zo fashin baki zai ce maka karatun dalla dalla ai qama kaza na ai fa'ili shine kaza kaza amma in ya tashi maka karatu sai ce qama zaidan yanzu wanda yace qama yace kuma zaidan ai ka san yayi yayi yayi yayi kwama cala domin zaid fa'il shi kuma fa'ili marfu'i ne yana samun rufu'a kaga da cewa ya kama zaidun so sai zama maganarsa ta yi daidai da karatunsa amma can a karatu ya yi ma bayanin ga yadda dokar take amma shi da ya zo kuma sai ya karanta shi babu doka ina fata an gani misali sai ce kama rajulaini maimakon ya ce kama rajulani sai ce kama rajulaini maimakon ya ce kamal musulmuna sai ce kamal musulmina wa huwa arifin bin nahawi amma fa masanin nahawi hal yuqalu hadha nahawiyun to yanzu wannan wanda yazo yayi wannan burutsa din za a ce masa masanin nahawu aw arabiyun ko kuma za a ce ma balarabi la ko dai ba za a gaya ba na farko ba masanin nahawu bane dan ba haka nahawu yace ai ba sannan ba masanin larabci bane dan larabcin ba haka ya koyar ba ولهذا ينبغي للإنسان هكذا يكمات غمتن أن يطبق المعلومات ilimin mukan da ya sani ya dinga dabbaka su alal waqi akan abin da ke faruwa yau da kullun bi ma'ana abin nufi annahu idza nazala nazilatun idan wata sabuwar mas'ala ta zo ya arifu kaifa ya tasarrafu to ya sanya zai sarrafa ta fin nusus a cikin nassosin da ya riga ya sani hatta ya arifa hukuma har sai ya san wannan ya san hukuncin wannan nazila din da ta faru wa idza alima shay'an da haka in ya san wani abu yumarrinu nafsahu to ya dinga yi wa kansa tamrin ya dinga kokarin gogar da kansa yumarrinu nafsahu ala an yudabbika ya dinga yi wa kansa tamrini ha- wato dan ya zamto yana dabbaka shi yana dabbaka wannan ilimin da ya sani fi hayati alqawliya a cikin wato rayuwarsa ta maganganu da yake yi wal fi'liya da kuma rayuwarsa a aikace to insha Allah sai mu tashi alluju ila Allah ta'ala fi talabi wa tahsil abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik